bayan na mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan da kawo da dina da dukkan da kawo da ko na ko da ya dai da wannan uku da karatu da biyu da uku da da shi da ba da karatu da ba su da barka rubul maram min adillati al-ahkam wannan da ke da darasi na dari da goma sha takwas za mu tafi kitabul jami'i babul adab kitabul jami'i marubuta na hadisi suka sanya irin wannan babban babi su ce kitabun jami don ya kunshi al'amurra da yawa mabambanta juna kuma galibin su suna da alaƙa da ɗabi'u ko halayya da ake so mutum ya rayu a kai a matsayin su na musulmi dangin ayyuka na alkhairi da kuma waɗansu maganganu na alkhairi sannan da faɗakarwa da jan hankali dangane da dangin ayyuka marasa kyau ko dangin da zangane mara kyau da haka dai cikin kitabul jami ya kunshi irin waɗannan al'amura gaba daya sai kuma zai bi babi babi sai ke babul adab babi ne zai magana a kan ladabi da ake son musulmi ya rayu a kai rayuwar ta take kadai ko su da sauran jama'a عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حق المسلم على المسلم في السلم إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه wannan hadisi an san shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace haqqul muslimi an muslimi fi kulli aikin musulmi a kan musulmi ɗan uwansa guda shida ne na farko idan na fita hu fa sallam alayhi idan ka gaba da shi to kai masa sallama wato abin da ake bukata ko wanda musulmi idan ya gaba da ɗan uwansa su yi rigingeniya wajen yi wa juna sallama idan kai ka kuma tara ka riga su sallama to shi sai ya ansa maka idan kuma shi ne ya riga ka to kai sai ka ansa maka domin da mai yin sallama da wanda ya amsa dukkan su sun yi wa juna sallama domin lokacin da kake assalamu alaikum shi ma zai ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah wa to kun yi juna addu'a ta kuma idan laqitahu fa sallim alayhi in ka gaba da shi kai masa sallama kaga anan babu dan da cewa ba san shi ko ba ka san shi abokin ka ne ko ba abokin ka bane dan garin ku sai kun gurku ko ko ba gari ba unguwa ɗin ka hada amma dai kaga alamar musulunci ta kullum da ganin shi shigar da yayi a irin wannan gari nasu masu yi irin wannan shigar musulmi ne sai kai masa sallama ko magana da ka ji ta bakinsa ko ka ganki yana ya ka taɓa ganin ya aiwatar da wani abu na addinin musulmi idan na tuka ko sallam alaihi da ka gama da shi zaka masa sallama ko ka so ku gama wa idza da'aka fajib idan ya kiraye ka sai ka amsa masa abinda yake nufi kila a nan ya gayyace ka wani da Allah zo ka taimaka min in ɗauki ka ba in ɗora kanka ba sai ka amsa masa bukata wani da Allah Allah ya an sani da aure zai yi walima gobe kuma ina san da Allah ka zo lalle ne ka an tsaka sai ka yana ko wani kokarin uzuri da zai hana ka ko na ka maka ko kuma ka ansa da yake da maka ya in ta walima ce ko to na abu an gane ko wa idza tansahka tansahu idan ya nemi nasihar ka sai ka masa nasiha idan Allah ya ina son zan yi aiki iri kaza ina neman aiki a wuri kaza ganin cewa kai layin ka ne irin aikin ka ne sana'ar ka da ka saba kana yi ba ni shawara gada me ya kamata in yi ba nan gurin tun da ya nemi nasihar ka dole ne ka ko zai shiga wata harka ta kasuwanci da kai kake ka daɗe a cikin shi ko tare ki gane wajibi ne ka faɗa masa gaskiya in ya nemi shawara ka faɗa masa abin da ka sani na alkhairi ko abin da ka sani na sharri ka faɗa masa hanyoyin da in an za a ci riba da kuma hanyoyin da idan an za a samu hasara don ya zai samu riba in ya kuma kai a hasara in dai har yake wani faɗa ne to ya tsara masa amana dole ka faɗa masa a matsayin ka da tsawon ku kuskure kake faɗa masa an gane ku daga lafazin al-nisfu a cikin harshen larabci abin da yake nufi al-kudus wato tatakkiyar maganar da za ku koyi koyi a cikin shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi maganar addinin masu har sau uku da haɗai suka ce liman qabilillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin idan ka ɗauki nasiha a matsayin nasiha da muke fassara bayanan mu na Hausa a kana sallah in tashi in yi mutane nasiha to yaya ne ya Allah nasiha a ji abin da ake nufi da annasiha ta da al-ikhlas al-mu'amalatu bil ikhlas gaba ɗayan addini gudanar da mu'amala duka da ikhlas to akwai mu'amala tsakanin ka da Allah sai ka yi ta duka da ikhlas wata irin mu'amala ce tsakanin ka da Allah bauta sai ka bauta masa ba da ikhlas ku yashidu ka kada ta da ibada sai da ba za ka hada shi da ita ka mu'amala su Qur'ani tare da ikhlas a matsayin saukakken littafi wanda ba littafin da yake shi burga ko shi ba kai imani kai imani ne cewa la ya'ti al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilu min hakimin alim kuma hukuncin da yake shi ne adalci wannan zalim da duk Qur'ani ya bayar gaskiya ne wa tammat kalimat rabbika sidqa wa adla la yunadda min kalimati wa rasulina bi nasiha min kitab Allah النصيحة لرسول الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بسوريا عبد الله كما رسول الله عبد الله wannan zai hana kamar yadda suke zama kifiya da Allah dan alaƙa da ubangiji alaƙa ce ta dawa da mahalicinsa ba ta abokin tarayya da abokin tarayya abin da duk ya danganci ibada haƙƙi ne na Allah shi kare za ka aika fas'alin ma wa in ta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har su ne ta kullu ba yin za a aika da wata musamman dan Allah cikin abin da ba mai iya sai Allah ko ka roki nan dan Allah cikin abin da ba mai iya sai Allah ko ka dogara kan manzon Allah ana dogara ne ga Allah ko ka roki manzon Allah ana roƙon Allah ne kadai kaga wannan shine kamil da ke Abdullah ke ma'ana alaqatu bainahu wa bain Allah alaqatu bain al-khaliq wal makhluq ala da kake rasulullahi to kafin ku kai akan sauran ga magalin bayi da ni da ni da mu da su duk bayi amma idan kike da manzon Allah samuwar ubudiyya a manzon Allah ta fi a wajen dukkan wani wanda ba manzon Allah ba domin shi fi kowa tsoron Allah shi fi kowa ta kawo da Allah inda za a ce a duniya Allah ba ya da bawa sai sai da bazan Allah ba na a ce tsantsar da mutum zai yi tsantsar da zama bauta guda ɗaya ke to sama da Allah ban san kowa ba ku da inna ni ban ma kana abdullahi ya bai rukadu ya kuni da alimi da bala ya abubu da abdullahi shi mutane da duniya an gane ku rasulullahi kuma kaga ya kai sauran da magarin mutane yana da kima yana da kudura da sunan katimin an biyar da zamu da su kaga nasiha ga manzon Allah kenan bayar da shi da kada ta kada da ubangiji ba wata kofa ta shiga aljanna sai in manzon Allah ne nuna ba wani abu mai kalla ko mai matsayi ko ibada sai abinda manzon Allah ya koyar duk abinda manzon Allah bai koyar da zuwa ne ta zama ibada duk yadda aka kare ta shi aka rasa ado da dangi aka koyi ta shi ko da zai da mutunta ba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa lahu fa huwa sai manzo Allah sai kullu umma fi dukulun dunna fa illa man aba dukkan umma ta rasu da aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce wannan ya aba ya rasulullah sai to bara ta ali dakala aljanna wa man asani fa kada aba wanda duk irin bin da'a zai shiga aljanna wanda ko yakan wani ta da yake ke a ce ko babbe yake daya daya ko ba ta shiga aljanna idan ta hanyar manzo Allah duk wanda ba manzo Allah ba kuma zai shi da yake manzo Allah ina ga dan kaga annabi kenan إذا استنصحت فانصحه يبين لي مثلا كيف تنصح وأنا مقام الجزكة كيف تنصح فقط الجزكة وإذا عطف فحمد الله فسمته إذا لي أتي ساعة قلت الحمد لله فسمته وكيف الجيشي عندنا يا أتي الحمد لله كيف تنصح يا الحمد الله يكون فيه قال يهديكم الله ويصلح بالكم amma lokacin da mutum ya ake shawara sai bai ce komai ba jiki kenan ba za ka kiri kiran sallah ba ko ya ake shawara sai ya kula da annabi duk da haka ba za ka kiri kiran sallah ba ba wai don kula da annabi ba da kiran kula da annabi ba da ce dan bin aka bin ibada amma lokacin da mutum ya ake shawara mahallin ya zai kire handala ba kula da annabi ba ko da mutum ya ɗauko ya sa duk lokacin da ya ake shawara sai ya karanta dunguwan nan wajen kirkir ikhlas su zanta gaba daya za ku kiri kira hakan nan saboda abin da yayi yayi bid'a ba za ku kiri kira hakan nan ba ko ya dauka duk lokacin da ya tsaya ya karin suratul bakara da abin da yana wahala ya bayar da lada a kai tunda ba nan zai da hannunta ba dan ka'idar ce da idan aka fa tahmidallah kan tambiku التسميك هو تسميك العاطف أن تقول له يرحمك الله في يقول يهديكم الله ويصلح ذلك وإذا مرض إذا لا يمكن رجع تعوده تجد كذلك عيادة المريض دي هي حاجات دمار نافع وأما السنة تقسم من دائما تقسم من مدرسة وإذا مات فتبعه إذا لا يمكن تقوم به كثير كثير ما إلى waɗannan hakkoki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai yana nufin cewa su ne kaɗai hakkokin da kowane musulmi ke da shi akan musulmi dan uwansa ba sun san haka yawa a gane ko amma dai mafi ya bayyana fitowa waɗannan ko waɗanda wato ainihin kowane mutum duk kasa wanda ba zai ce ya rufe duka guda cikin nan ba lokaci ya kasa ke ɗaya daga cikin guda cikin nan wani hadisi imamu muslim ne ne وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم وهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم متفق عليه بمعنى انظروا الى من هو اسفل منكم قل تكلم به كسبكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم قل تكلم به سندكم فهو yin haka din azgaru Allah tazzari ni'mat Allah alaikum shi ne mafi cancantar ya sa ba za ku raina ni'imar Allah gare ku ba wato kun idan kana kallon wanda yake kasa da kai kar ka kallon da yake sama da kai to wanda zai saka rasa gani sai Allah ya maka baiwa idan kana da jiki an yi rawa maka jikin ya ce wani ne da mota shi ne da jiki ba dai yana cikin mota ya ji sai to inda za ka kalle shi ba za ka gwada da wani wani da maka kuskure a ba idan ka ga lokacin da zai yi ka ga kayi ki akan jiki da ya biya ta yana da kan gaba kana da kake ke idan ya maka biya ta ko kuma an fara yi ni kana ka gida to lokacin sai gani Allah ya maka ne mu'mina kullum abin da ake so kalle wanda yake kafa da kai ta fuskar matsayi ta kalle wanda yake sama da kai ta fuskar matsayi wannan shi ne ba ko ya Allah ya ba ba wannan a cikin al'amurra da suka shafi duniya amma a al'amarra da suka shafi lahira kullum ta ake ta hango wanda yake sama da kan kamar da yake sama da wajibi ta azumi wajibi ta karatun qur'ani wajibi ta halarta wurin karatu wajibi ta namun kuli wajibi ta sadaka wajibi ta zumunci wajibi ta kyautayi wajibi ta hakuri da juriya wajibi ta aljihad da tarbiyya sadaukar da kai sadaukar da lokaci da cikin addini gaba wannan ake so ka kalla dan ka jiki kin bare kai ka kai irin ka ko wanda yake dan a cikin lamarin lahira idan kana kallon maka sai ka malaka da da ka ga ka ka ko ba za ji ba wani ma da baya sallah da wani da ana ma ana da kowa ko da sallah ko da ma ya da sallah baya ji ba za ji ba ji sallah ko da na abu abu ne ko mai sallah ka kike mai ba kun mun kana kake kike kallon ku zalla ya mai a addini ko ba zai kallon ka kake ba zai kallon kana da ne dan mutum ya tsara umma da kai wa bi dalika dan ya kana da sallah amma a cikin lamarin duniya riga abin hawa gida misali matsayi duk inda su ake kamar na kasar don cewa Allah gogon abin da kake متفق عليه ولا يريد الإمام البخاري ومسلم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجد والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم وما جزء أن يخرج من جماعات تلك الآن أن قال البادري يمكن أن تقول أن عن البر بنظر البر من البر والإثم بنظر الإثم من الإثم فقال كده dangane da aljihu menene aljihu wal ismi dangane da aljihu menene aljihu fakala ko daga Allah ta aljihu idan kana son ka san menene aljihu sai ku wani kuma kikkiawa tabi'a shine aljihu wal ismu in ku kana son ka gane menene aljihu zunubi ko kayan laifi ma haka bi sadrika abin da duk ya maka kaitayi cikin zuciyarka abin da zuciyar ka take mai cewa wajen yi kana yi amma abin ka san ba daidai ba to wannan shi ne sabo wa kai da ayyuka da alaihi ma kuma ka ki ba ta san mutane su dai da su mutane sun yi wasu yin kare ko ko ba ka san mutane yin kare to wannan shi da alaihi a gaskiya lafazin aljirku yana da ma'anoni da daban yana zuwa da ma'anar mu'amalatul khalqi bil ihsani ilayhim ammatan wa mu'amalatul walidayni khassa wato sai mu tsaya mutane gaba ɗayan mutane gaba ɗayan halitta ko ta ba sai ta ya ta baki ta yadda karka baki kowa kar a ji daga bakin ka kar a ji dawa wani kariya kar ka shiga haƙƙin wani kar ka zalunci wani da hankali kar ka yi da wani kullum ko gani kuke faɗa mutane a sai wa kullu lillahi alkhairu suke kana tuya kan kai da man kana wa billahi wa la ilaha illa huwa khairan duk abin da zaka faɗa kana duba alkhairu ne kuka faɗa yau alkhairu ne kuka kaga kai isari da bakin الكلمة الطيبة بتاعت الكلمة كلمة الإسلام بين الناس وكلمة كلمة تقول وكلمة كلمة تيجي ما تبغى تيجي وكلمة قال اللي يجي ما تبغى يا ذا كلمة يا ذا تيجي كلمة كل أي شيء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمستجاب أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك كم جاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الأمر بالمعروف الله يأمر بالمنكر كل أي هذا إشكال misali da lafi misali da aiki duba mara lafiya ziyarar zanzanta ta duka zuwa su ne a daga gida ka ɗauki aljiri gaba da mai al'insani ilal kan kyautata wa halittu gaba ɗaya ko kuma kyautata wa iyayen a keɓance da haka ake cewa birnin walidai birnin walidai birnin ma bi ɗauka barna da bari yi ɗauka ya birnin wato duk da kun aljihu ne idan ka dauka an rubu da birra birra umma ma'ana ka tutta mahaifarka birra walidai ka sa mahaifarka ba ka yi jira wannan ka sa iya yin birra walidai an gane ko sannan aljihu abin da za a yi ba ki wannan ma'ana da kun kawa kun ayyana wannan cikin faɗin Allah ta'ala wa ta'awanu alal birri والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله تكون لله تعاونوا على الاثم والتقوى فدع الجزء الذي يثبت على الانسان من القلب التقوى بين هذا بينك وبين الله تعالى الانسان هذا الاسلام الدين فدع هذا الجزء على التقوى تعاونوا على البر وتعاونوا على التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان wannan ya ɗauki aljihu da wannan ma'ana ta fi kai ta wajen da halittar kenan sannan ana fassar alheri dukkan ayyukan da inda Allah ke laifin jirra an tuwalli wujuwa kuma jirra min al-masjid wal masjid walakin man jirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin kadan nan imani ne amma an ambaci cikin fassara alheri وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب هذا الإحسان مجاب ذلك لا يتبين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقال عبادة نساء بالتعبدية والموفون بأهدهم إذا عاهدوا وهذا نفس عند الصلاة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ومن الأمر ولا تجوز لك إياك تدخل عند الله كمان تجوز أتكيتي لا تفيد كيف ترى هلكي وأنا من كان فسر ده بقى الله يلقى عليه بالله فسر التلقي كيف فسر التجويد فسر التلقي وتجر في من حسن الخلق وتجد قوة إلى المعاملة وتزايا مثل من إسلام معاملة kowa na jin daɗin zama da shi a rayuwa iyalinsa makwabtansa danginsa abokanansa abokanan danka wurin aiki makaranta duk inda yake da ka yi dai muku kowa take jiki lokacin da ya mutu ya riga ya tuta da dukkan matsalolin rayuwa dan duniya da ya har aka guda dinsa ba karamin wahala ya ta ba suka ce dan adam in dai har za a ji daɗin su da shi ko sai ya sa wahala in kuma zai huta ta kuma shi ba za a ji daɗin sa ba kamar turaren wuta ne sai in ya ja zafi sai a ji ƙarfi amma in baya bukatar wuta ba ba za a ji ƙarfi to haka ɗan ƙadar yake to daga lokacin sai ya zanto ɗan ƙadar yana da kyakkyawar hulɗa da mutane idan ya gudu kamar da zai samu hutu amma wanda kuma shi ba da kyakkyawar hulɗa da mutane shi ne samu hutu a kankanar kansa ita mutum ce kuma ba jin da ma ya zama sai ke wani ya faɗa kowa ya kai da sarki ya ne kowa da to lokacin da ya wuce cikin wasu abuja in ka daga Allah ce mutane bin yamin tarahun bin mutane iri biyu ne wanda zai huta bayan ya mutu da wanda kuma za a huta ne an huta ya mutu ina so da hutu aka ce yayin da mutane da daga Allah ce ba ya mutu ne na bai lokacin da ya mutu ya huta daga alhalin nomiya da matsalolin rayuwa wani na hutu tarahun bin ba ya wanda ke ba na bai ba يكتب يموت كسر منه العباد والبلاد والكبر والدواء حتى تبدي حتى إذا بدي تجيب الأسهم شوفون كذا حتى ما قال الله يبكيهم ما أنا أظن أن أنا إنسان بجيب الإمام الدولة بجيب إلا ثلاثة ولا جبتين تكتاب لولا تفعل من جدي ولا ثلاثة ولا جبتين من يمكن إذا وانت يبقوا يا الله بعد كبر ولا جبتين من دولة to da wani zama gidan da ya dara ita wanda gidan da ya tafi haka sun saboda ita ce ita ma zan yau da ita wanda gidan da ta haka sun saboda ita ce lokacin da kuma na karkashin da ta an bani da ita wajen zaɓen rubayi dole karka da zai su motsa su ba da lokacin da ka mutu bayan ne ka huta Allah ta mihal abinda za ka yi nufi da aljinni shi ne ma'amalatul khalq بالإحسان إليهم عموما وغير والدين خاصة استخدام إياه دين الكلام الإبن كل أي إنسان وما هاكة النفس وما لك حاكة النفس حاكة النفس اضطرب وتحركت النفس وفي إيمان من مكوان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم أبدا كيف الإيمان تكافر تقلب المكوان aikin da'a nasuwa ne amma aikin da ko rashin nasuwa ne ba yin za a yi zuwa dan adam ka samu hutu sai in yana wa Allah da'a haka Allah ya ɗabi an da kai idan mutum ya faɗa wa ubangiji ya haɗa zuciyarsa ba zai samu hutu na kwanciyar rai ba kowane rana ba sai ka lokacin da mutum ya aikin da'a a daidai mutum da tsarin koyar da manzo Allah koyar da gudu ba amma lokacin da yake aikin sabo wato sai ka samu damuwa a wani lokacin ya san dalilin damuwa wani lokacin bai san dalilin ba wani lokacin da ya ita ce ya zama da abin sabo ne shi ko da zai jira ba ko ba ya san mutane su zama sabo ne a ga aiki ya fare ya zo ya bai ta fada da kwanciyar hankali wani lokacin da a yarda ya kammale ba ko ya laya da yake da zaru ba to amma matsalar shi ne bayan ya yi ɗin shi ya rika tsammanin su yin wannan abin zai tabbatar masa da kwanciyar hankali sai ya yi kuma sai da a ce ba kwanciyar hankali damuwa ke ne ma haka tun da wato kowa sabo yake sun ka biyar sun kada da biyar sun zuwa ka ba da biyar ba da biyar kuma ka rubuta Allah ta ba alaihi ka ya da gurin da aka ce Allah sai ake rubuta Allah akwai wanda zan gana dan bara ta mu da ita akwai wanda ba za ka rubuta injani irin yamma da kun yi ne wanda akwai wanda zan gana ne da ba za ka rubuta injani irin yamma da kun yi ne wanda to sai Allah Allah ta Allah ashe ba duka kowa da kowa ba a mutanen duk da yake wa tarika ne tsale alai Allah ai asfala ha'ibun Allah wannan abin da ta haka din da yake gani na ban zai dun ne da bai ba amma mutane ne da ba ta fara ina ba ta da ba ga wani Allah ya tsare shi ne sai su gari ba ga mutane duk ne ba ta ya da adam ne ne ne amma ba ta da iya da mun da Allah ba ta mutane ba da ba ta mun da ba ta da ina da amma da ya zo ne sai gina ya zo ya za a ta cikin wannan shi ne Allah ka babban da wanka shi ne kan da na su bane a cikin nan wato sun samu kai intikasa a al'adiyya wato kasar wata ta harki ta yadda abin da yake ba daidai na sun laifin su daidai abin da yake daidai sun laifin su ba daidai ba ma'ana asbah al-ma'ruf min karam wal munkar ma'rufan inda munkar ya zama ma'ruf ma'ruf ya zama inda za ka ce dan za a yi kaza sai ka ga ba ko shi ne zai kaza ba kan ko ne nan ki ka ce ka ga kaza din da nufa ina ba ta hankali kaga wannan ta ba a aure ya zama shi ne dole ta ko kuma zai shi ne ma'aruf aure wannan ne yake da wannan kwallace Allah ya tsare وعن ابن مسعود رضي الله عنه وانت حديث دي امام مسلم ويوسف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتنازع اثنان دون الاخر حتى تختلفوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم وانا حديث عن جابر عبد الله بن مسعود انك كان يدعي يجي مزاح الله في اذا كنتم ثلاثه ان كنتم منكم كنا ذوليه فلا يتنازع فلان اليوم الاخر فإذا إذا جيت تتفكر في داري قلت كون جيت بدلات كلتي تتفكر لو كان بنا الدين الآخر بنا خير حتى تختلف ثم تقبل تلك اليسوع ديرا an gane ku an sami na biyu an sami na uku na hudu na biyar sun zo ko don kudin kuma ji su ya kowa ne amma ko yi kuma ya zafi ga da Allah ya ne a kan gani kana da Allah ya ne ya kuri don kuma ji su kuma kuna ta kusa da haka duk yin sabu da ku a za a dai kuma ba su dai da akwai ko a yi rabi biyu ko uku ko hudu sai kuma ko da kuma ran fure kusa da da biyar da zai samu na bai san me suke yi ba yanzu ba ita dan kuma fura kusa da ko da ya yi na kusa da zai kusa kan yake kusa da ba a za a dai shi kada ne ba abin da zai fide ba shine da na ce hakan ba hatta takta mutumin da ya hankali garwaya da sauran mutane da yawa sai yadda ba za ku bar jiki kadai ba min ajri anna zalika yuhdidu hikimar da kuka haka ana da sun yi da su da dan dan haka zai ba ta masa rai to shi ba ya ta masa kace idan a tabi'anci ko ta haka ba zai ba ta masa rai ba ko kuma da Allah ya da ilmin da shi da su dalilin da aka hada domin da ke idan kun salata sallallahu alaihi wa sallam wannan ba ne menene illatul nahi abin da yasa aka yi wannan annin min ajli anna zalika yuhdibuhu domin hakan na iya fata masa ba amma idan kun samu tabbas ko da mun jawan da sun cewa hakan ba zai fata masa rai ba sai ko ko da ku ta ba ya ne kuka da Allah ba haka ba sai da illatul nahi ko idan an kawo hukunci tare da illa قاعدة هنا الحكم يزيد مع العلة الوجود والعدم إذا وجد مثل إلا يوجد وإذا ذكرت إلا ذكر بل الحكم دائما حكم بطريقة يرى تطلع تعرف هذا إلا إذا انتبه إلى ذلك حكم إلا إذا انتبه إلى ذلك حكم إلا أنا المسامة الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى واجب لمسلم هذا من يقرأ المدارس إلا أن لا يأتي فمن جهل يكتب سهرة فليكتب ba na dai kawai gari ba ta da lafiya ya ni kuka ji kawai da ya na kuka ji mene kuma zai da ya halatta maka yanzu ka ci abinci da lafiya ba zumi rabin lafiya ita ce illar da mutum ke hukuncin ka halaccin cin abinci da lada mene ne kuma zai yarda hukuncin rashin lafiya idan akwai rabin lafiya akwai hukuncin idan ba rabin lafiya ba babu hukunci menene yasa aka hana mutane guda biyu su ko da gefe su yi gane su gane daya da haka zai bata masa rai idan rai kan zai da tufa sai ya ko da gefe guda da za a hana ina fata kuma ne wallahi wa'ala mun tafi kana nan wannan gudu ne wannan lafazi da imamu muslim wa an ibn umar رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفتحوا وتوسعوا متفق عليه ولا حديث يا سيدنا بقى الله ده عمر الله تعالى قال ثم قال لك لا يجيب الرجل الرجل كما يجب في تاتي ولي يكون من مجلسه لك ومن جمالك أتانكو بيتي زنا ثم يجلس فيه فمسي فيه لنا أولي ولكن تفتحوا كيف يستقبل bubbuɗa su ne tafarka da ɗan bubbuɗa wa tawarta ko ko ɗan yalwa ta a ɗan mata an gane ku dan ki da kuma mun go a suna zaune a kai sai ya gina hudu yanzu sai kai kai kace kamar da zuwa zauna ina da yana ganin ya girme da kai yana ganin ya fadi an gane ko ba za su da halaka ba sai dai kuka dan mata to kuma da an ji a maka ta ba a saka ce matsawa sai ake kamar da in ba lafiya da kai da kai ka fasa mutum da jami'i idan kai ku dan mata ku dan mata yanzu da Allah da kuma Allah ya dan mata muke dan buɗa muke ba da gani ku gudan kuma za ku gudan an gane ku da su kaga mutum da bai da zaman tare domin mutum zai gina daɗi zai gaba shi kamar da ayyuka ya ma in shi da kamar gina ba ta sai tashi in ku zai kuma shi da ita dama tashi wata kuka tafi ya ne kuka yana da in mun kalli wannan hadisi zai halalla da za su da yana rikin abin da aka hana kai ka tafi amma in shi ya karan ke sa ke zo ka zauna ba a hada ka ba sai dai duk da haka ba tsaya ita ce tafi a dan baka da a dan gyara yadda wurin da yake kowa shi yafi sama da wani ya tafi wani ba za Allah ya kasance idan ya zo wuri inda aka bari na karfi ba kowa sai zauna a wuri ba ya tashi wani ya zauna ko bai damu cewa wani ya tashi kuma ya ja zauna a wajen ba sallallahu alaihi wasallam amma dai zahirin wannan hadisi ya nuna idan mutum ya tashi shi da kansa kai ka zauna to baka shiga cikin hannun da wannan hadisi ya zo da shi ba ana magana cewa akwai mota mai lamba AE 3F5 dan SA lambar mu sauke dan ya rufe hanya da Allah mai wannan motar idan ya ji ya je ya gyara fakin dinsa ya rufe hanya wannan hadisi muttafaqun alayhi وعن ابن عباس رضي الله عنه ويذكر المثال انا زوني عملت مسلكي سي ولا ولا تقول ولا سي تاتي جي تندا قال ولا يداو كافي يداو سي ولا تري بطل يا الذي لا تقول ولا تقول ya halitta maza Allah ce duka mutumin da ya tashi da wata bukata idan ya je dawo don to shi ya fi cancantar wannan wurin duka tashi da mace wajen an gane ko to ka ne a masallaci ba ya yi duk imam al-qurtubi yake ya halaka ku dai cikin basirin qurtubi cikin wannan aya da muka fassara idan kan da kuka fassara kuma majalis qurtubi dai sai dai idan za a fara sallah da rukun bai zo ba ba za a jira shi ba sai a cikin wuri an gane ko dan ba za a kyale a ce da a nan kan wanda ya shigo wurin wani a cikin sahu an bar wuri ya kuma ba zai dole amma in ba sallah ka fara wurin ya zo shi ne ba eh bayan ne eh idan an yi sallah sai ya dawo wajensa ba ya kare wuri ba an kurtu ne faɗa manuwa eh a'a yanzu su sun sun an zuwa akan al-ibaha ne al-asliya al-aslu shi da al-ibaha yanzu idan mutum ya da awar haramci shi zai kawo dalili wanda ke bai halatta zai kawo dalili amma wanda ya fiye ne akan al-aslu al-ibaha وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلأقها أو يلئقها متفق عليه وانا حديثي أنكره wato ainihin daga Abdullahi da Abbas Allah ya kare da gare shi yake manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce za akala ahadukum ta'aman dan dai daga cikin bai ci abinci wala yansa hayatahu kada ce zai share hannunsa ko ya goge hannunsa hatta wal asha har sai ya tuɗe aw mulqaha ko a tuɗe masa wani tuɗe masa ke ba da tuɗe ya halatta wala ka hasu da kansa ya leka hako ya ya bada abin da masa mutum a alaihi ma'ana wannan na nuna ladabi da cin abinci lalle ne idan mutum ya ci abinci da hannu ya kasance ya saka hannunsa kuma zai kuma akwai wani hadisin da zo tuko bayan ka ci abincin da hannu kuma ka saka hannunka kuma lalle ka sake kwanan kuwa dan manzo Allah ce ku san ba a ina ne albarka ce yace galibin albarkar abinci suna karshen abin da ake bari a kwano shi yasa sai ka sake kwanan idan ba ka kuɗe ba to kamar albarkar da za a yi wanke kake a yi wani wani wanda wani ke so ka ga ta abin duniya wani da ake irin da abubuwa suna buƙata ka ga wani ke a yi ta abin da tuta lillahi walla duk alhamdulillah wannan kariyar kwanar da gaske in dai mutum muna ga albarka abin da za mu yi kenan idan mutum ya yanka ba za mu ce ya haram ba dai ya ce da tuta ba za a ce ya haram ba duk da cewa lafiyar ɗauke rubutar mutum sai wasu wani yana da sa abin da tuta ne ma bida ne wanda ke gida maka ruhiya amma da mutum ba ka tsaya yara ba amma ne mafi alheri wanda ya da hannun lalle shi ne da dace da wannan albarka idan mutum bai da hannu ka zama da da hannu ba zai tsaye kwanan ba to wannan albarkar da ke karshen kwanan kuma ka bai samu yayi ya tsere su kalli daga baya zuwa su teku eh shi yasa tun farko ake son ka duba daidai yadda za ka samu ladabin cin abincin annabi baya cin abinci sai ya yi yunwa kuma in ya tashi sai ya zuba dama kasa ake kashi uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya lumfashi mu kuma gaba ɗaya rubu mu ga abinci gaba ɗaya wato idan mutum zai bi ka'ida ta manzon Allah sai ya samu hutu a cikin rasa kuma ina jin dawa daga cikin cutuka da za su kama ba inda mutum zai narraba jin sunnar annabi wajen ci da sha sai ga cutuka wani su kama don galibin cutuka da tsara da su kama dan adam daga abinci ne da ruwa da kuma iskar shaka daga nan an gane ko na a'a wannan idan ka ga an ce a bar ma yaro to kamar abincin dama bai wadaci kowa da kowa ba sai manya su ci girma wannan babu da shekaran ba ba duk da idan ka san albarka sai cewa yaron ya ci ne sai ka ci kwana ka dai samu albarkar ke ko ba haka ba da ai wajen abin da ya shafi neman falala ba a isari a harkar duniya da aka ce wa yin kuri da ala hamdulillah wannan kana biyu wannan a harkar duniya ce amma in wajen neman falala ne da akwai kowa baya barwa dan uwansa wani abu shi ma to jiki ne shi ka lokacin da manzon Allah ya sha ruwa wanda yake damar sa da tijo wanda yake hagun wanda yake damar sa saurayi wanda yake hagun sa da tijo da kai da in ka ga ruwa zaka mika jama'a ta dama za ka fara kisa ne sai sai ga wannan saurayi da damar sa ga kuma da tijo hagun sa sai ke ta ta yi in fara da su sai a manzon Allah sai ya taba ma da kana ita ko ka fa'ida wana yana kan wannan falalar ta shi ya fara ta da hamman nan Allah ke sa a bayan sa to kaga adam babu isari kamar ta hanga bane a nan nan ba a isari dan kaji da hanga ba sai ka hannu wani zai koma ya sai ta wato ka koma ya ce da kai ba an ta wadi wani na sai ki zai da wuri ta da yin aikin liman ne wurin da idan za ta rikice ana san wani zuwa zai wani zai wani zai taimaka a liman sallah ta gari to a irin nan ne idan wani zai kanta da wajen bayan bai cancanta ba abdullahi da mutum da yanzu zai yana iya cire kuma zai shiga wajen yakan zama kullaci ga masallaci tsohon kama ya shiga sai ya duniya ne kuma kansa ba mu lafiya sai jiki sai shiga wajen saboda baya da kamala kuma ya zai وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم wato kaga daga cikin ladabin cin abinci ku gane na farko akwai wanke hannu manzo Allah yana wanke hannu kafin ya ci wannan sunna fi hadisin da sai ya rawaito shi sannan kuma ba basmala basmala da mutum zai yi bismillah ba sai ya karanta Rahman Rahim ba sannan kuma sai ya kira dama sannan kuma sai ya rinka cin abin da yake bi masa an gane ko sai kin kana da ce ba na idan kuna ci ku da yawa aka ce daya a dalo daya sai ka rinka cin gaban ka sai dai in akwai wani abu ne a gaban wani wanda ke babu a gaban ka sai ka tunan Allah ya ko maka in ya ki ko maka dan san rai sai kai ka miƙa hannunka ka ɗauko wancan abin babu ne saboda ana tsammanin gano wani hadisi cewa wani tela ya tura wa manzon Allah ya fa a gidansa yace manzon Allah ya a gidan masa da abincin rana manzon Allah sai ta fita sa Anas dan Malik ya ka kawo abinci akwai gurasa a akwai abin nan kai a kabewa a yayin ka ta anyiya da ita to manzon Allah yana da san kabewa an dan Malik yace ina ganin manzon Allah sai bin kabewa yake da tsinkewa wannan sai nuna idan ka ga wani abu da kake sha'awa a can da mallamin da kai babu a gaban ka ka iya ɗauko shi amma in zahirin abincin duk iri ɗaya ne to gaban ka kaɗai za ka ina ba da gudu alin ɗan mara jike nima da garamin duk inda ha da yake ni ko ya nuna na je na kada kabewa ni ba sai in yi tafinta kawai ina cin kabewa bai sun da kuma da kuma da Allah ya cin kabewa saboda kan manzan Allah to kaga bayan mutum ya gama kuma ya fite hannu ko bayan ya fite kwano bayan nan kuma sai ce alhamdulillah sannan kuma sai je wanke hannunsa wannan ladin bakin abinci kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي روايه لمسلم والراكب على الماشي. حديث اذا ظهر ان قال الدابري في مزرعه التي ليسلم الصغير على الكبير. يسلم اصلا في المضارعين لا يمكن تكفيكم وضع كلا لام الامر فحولته من المضارعية إلى الأمرية بتنجا إذا كتبت فعل مضارع يكون فعل أمري an gane ko idan kake li yakun ahadun minkum kaga asalin ka yakunu ne da ka fitar da lam ta zo lamul amri sai ki canza zai tashi daga fi'il amri ya koma a daga fi'il mudari ya koma fi'il amri li yusallim ar-rakibu an gane ko li yusallim as-saghir kai alal kabir lalle karamin shi zuwa mun sallama idan aka ya karancin shekarun shi zai wa na sama da shi sallama wal maru al qaid wanda yake wucewa shi zai wanda yake zaune sallama wal qalil al kathir yan kadan su za su yi masu yawa sallama da an gane ko to a nan gurin ana wanda shine ladabin da musulunci ke koya mana wato kaza akwai girma da daga bakin cikin musulunci duk mutumin da ya tsara ta shekaru yana da kyau ka mutunta shi kimar kai sannan kuma kaɗan su ne zan fiwa masu yawa sannan kuma wato mahayici zai wa warraki ba almamaci wanda yake mahayici zai wa mai tafiyar kasa sallama ba na kasa zai ga wanda yake sama yake su a kai na saman kai za ka cewa na kasa assalamu alaikum idan shi yarda ka yi bai laifi ba amma ka ka'ida kai shi ba ka fara yi an gane ku وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي wato an karɓo daga Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah yace yujzi an al-jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum ya wada ina ba dan fahimta da yace yujzi inda za mu zo mu biyar muna tafiya sai mu samu mutum biyar ne ɗaya idan na ce assalamu alaikum shikenan na daukewa wanda muke tafiya suna a cikin su ɗaya cewa alaikum assalam ya ɗauke sauran amma inda zan ce assalamu alaikum duk sauran su faɗa suna assalamu alaikum assalamu alaikum suna yancan su ma duk sauran su ce wa alaikum assalam wa alaikum assalam wannan ƙarin alkhairi ba laifi a kai ƙarin addini ne tun da assalamu sallama da addu'a ce take ake wajen nan kuna ba ta amfani wannan hadisi da yawon bai haƙi rawu ahlul wal bai haƙi imamul bai haƙi da ahlul suka rubuta kuma hadisi ne sahihi وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالصلاة وإذا لقيتموهم في الطريق في طريق يبقوا قد سوكا ورتيتي فاضطروهم إلى أضيقهم كما تقول معناه إذا المسلم شيء بكاته القضاء بينهم فانظروا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون من يوم القيامة هل يجوز أنا بكثرة أصحاب wannan to yaushe musulmi za su yi wannan lokacin da musulmi ya kasance sun san addinin su kuma suna ayyukan da su aikace lokacin da ko kafirin da danka ya san cewa in ya danka ya gane gaskiya ya gane riƙon amana bai ga mutunci ba bai ga barawa ba bai ga ɗan bambara ba lokacin da idan ka tawo kan titi shi ya san mace ka kauce shi ya kamata ya kauce fattar ruwan ila adratu da ka manzo Allah ku rinka da sai kun jefa garbo ya koma gefe guda don ne ke tawo ka taho mutum da mutum sai kira da dubu da kafin Allah akwai aiki a gaban mutum ba na akwai bukatar rayar da musulunci nan sosai a aikace to wannan ko idan haka za ta yiwu idan kafirai suka tabbatar cewa sunan mu dinnan masu gaskiya ne mu dinnan masu rikon amana ne mu dinnan masu akida ne kadari mu dinnan ba ta mana kwarjini mu dinnan muna mutunta addinin mu ba ma taba daukar rikon da addinin mu kaskanci ne ko kawanci ne mu dinnan ba su da abin da za mu koya a wajen su na rayuwa da zai burge ba sai su koya a wajen mu babu laifi a yi musayar ilimi na rayuwa dabarun kasuwanci dabarun noma babu laifi a yi musayar wannan amma dai kasance kana da izzar ka musulunci ba da kanta kake ba wannan shi da abin da yau duk musulmai suka rasa a duniya a mataki da shugabanni da mataki na ƙasa mataki da shugabanni mutanen da suna ganin cewa wato ka faɗi musuluncin ma lokacin abin da sai ka rika koyi musuluncin za ka iya zuwa ofis ɗin wani babban jami'in gwamnati kirista ka samu cewa kalandar da ke bayan saitinsa ta coci sai da cross a jiki sarkar da ke wuyansa cross a jiki agogonsa cross kan tebur ɗinsa cross amma kai kana jin kuyin ka ajiye dardumar sallah don kana ce maka fanatic ne dardumar sallah za ka ajiye a ɗaki a ofis ɗinka ba za ka yi ba idan aka yi kiran sallah a bayan kita sai dai dai ne amma ba duka kuma wani wani zai jaye sallar zami da shi kama sun gaci kiran sallar a ministry ya yi kiran sallar wannan su ma sun gaci zai sallar amma dai ba wai samu sai ko wani kuma suna kowa abin nan sai waɗanda Allah ya ba su izza ta musulunci sai waɗanda Allah ya ba su kishin addini su ne za su mutu sun yawa shekara goma sha biyar da suka wuce bayan kai wani kamfe ma kamar hukumar dubu da kewaye kano abin da ministan wato shi yake fitowa ya kira sallah karfe ɗaya sau na kusa da zai shari masallaci yi fara su kiran sallah kada ai dole kuma duk masu neman kun gida karamar hukuma suna sa hungar masu masu wata san fayar ɗinsu ba zai kai labari ta zuba da samun samun da waɗannan ustazi a cikin ko'ina inda wani shi ne ustazu ba da ladar ustazu amma kawai sa kyale yan duniya sun zama suna ganin ƙauyen titi sai mutum an tafi daga ofis zo ya haɗa irin كم كثر ولا نفس تفادوا قاموا فصلوا نقول النبي لا ذكر الله إلا لا لا لا دم تفادوا كنا حق صلى الظهر والعصر أبوك تقول إن كان يوم جاك هذا مغربا بإيجاي البيت بين الثلاثين من غير صوم ولا مطر ولا ولا ولا ولا ولا ذكر أعذار من ذي الشريعة تكي أحد صلى ولا يجي كذا وصل تلقي كذا إيه kan illa ce wato ina malamin malamin bid'a yana da illa kore da ya ai in ma mal in har malami ma yayi ya kasance kana mu'amala da shi bai ce kai sallah ba ko da sunna ya zama da bid'a ce a abu ba suna bane laysa bi amani kum wala amani ahli kitab والدعاوي ما لم تقم عليها بينات فأبناؤها أدعياء فأصحابها أدعياء معنى دون دعوة إن كتير سنة سي أجا سنة أيكتي أما جنسة أيكتي أما بعد دعوة ما يتمرك suna ganar da mu a takaice dai wannan na nuna ba a farawa yahudawa da nasarawa sallama sai waɗansu suka hujja da wannan cewa ashe in su sun ya halatta an in kirista ce assalamu alaikum ya halatta ka ce wa alaikum assalam haka abdullahi dan umar yace haka abdullahi dan abin ya faɗa yace dan wannan hadisin abin da yace kar ka fara musu in su sun fara ka iya ansawa amma sauran kafirin da baya cikin yahudu baya cikin nasara mushriki tsantsa mulhidi tsantsa dan addinin buda dan addinin sikh wannan ko ya ce assalamu alaikum laka an samu sabata tunda shi ma ayi magana ta gaba daya cikin hadisi to kaga ne wannan shi ma na dubba ne na sallama ga dai na kasar yawa na sama a wannan nufin mai karamin shi kuma zai wa babban wanda yake ba yi zai wa na kasa yan kadan za su yi wa masu yawa kamar yadda ladabin biyu nuna sannan idan mutum ya shiga gida ko ba kowa zai sallama an gane ko sallama tana da falala abu tufil ne ko wani ne ya ce na so ko na na rage wajen abdullahi dan umar sun ce zuwa kasuwa a muka tafi kasuwa ya ce babu wani mai kayan koli ko wani marini ko wani tela ko wani mai duk wanda ya gaba su a duniya sai ya musu sallama yace aka muka lawo na ganin tuwon kasuwa na ɗauka wani abu za mu saya ban bi ta ce komai ba ban bi ta yi kaza ba ga in ban bi ka ta ko an tsaya a wurin ka ba sai ya taba shi ce ya aba da kuyi inna ma nakhruju min adilla an nusallimu ala Allah ita abin da kawai ka sake nan kawai in ya mutane sallama kaga na goma gida ko wani ya sallama ko imamu bukhari ya shi kan adabul mufrad a nan babin wanda zai je ya yi sallama ya tafi kawai wurin mutane dai ya je ya sallama ya dawo kuma ga ana tsammanin cewa sabon annabi idan muna tafiya sai ita bishiya ta raba tsakanin mu sai wadansu suka bata daman ta wadansu suka bata hagu sai don sake cewa juna assalamu alaikum assalamu alaikum tare fa kuke fa wannan ya kewo ta bayan wannan wannan ya kewo ta sai sun sake wa juna sallama to ya halatta ya ta suke sallama mutane suna karka ya mutu a musu sallama hasan al-basri yace ba su ba da alfarma da haka ne da musu sallama imam bukhari ya babu akan wannan cikin adabul mufrad haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wadansu mutane suna zaune yawa sauran sallama ya kiwa daya sai yace ya saka kimin yace ga kaman galwacin mutane ke gani a tsakankanin idanunka saboda ya sa wani turare na mata mata aka sani da sa turaren shi yasa ya dan daudu ne kai dan me zan baka sallama iya fata an fahimta wa alaikum salam za ka shafa sai su zo su shafa wannan tambaya ce mai kyau wato sanin abu da zariyan daban aikata shi a maliyar kuma daban abin da don muke abin gurin mun babin da zariyat ne muna karanta yadda abu yake cikin hadisi amma a idan za mu sauke shi a aikace to li kulli maqamin maqalun kamar da malamin balaga ke cewa ko wani yana da irin maganar da ake masa an bai ku lokacin da wasu sanar yake wannan hali a madina ga shi ga sahabbai ga menene dan da musulunci yana da karfin da ba an da su gabanin fasu kai fa amma yanzu idan ba za ka yi ma'amala da kowa ba sai adalin fasu ki ba za ka ma'amala da su ba za ka ma'amala yau zai wahala kwarai gaske to a nan gurin sai ka kalli maslaha akwai wanda yi masa sallama din nan za ta buɗe koba na tsakanin kai da shi har ka dawo su daga kan fasikancin ka dawo su kan daidai akwai wanda rashin yi masa sallama din nan ita ce tafi dacewa da shi kai da zaka auna ka ga mu'amala wannan fahimtar wannan shi ake kira fiqhud da'a ka fahimci fiqhud da'a da akwai wanda babba ne kila yana da matsayi a unguwar jama'a suna sauraren su yin gaba da shi kamar yin gaba da waɗansu adadi ne na hasiya da yake da su da yake karkashin sa to wanda baka da maslaha in kai mai da'awa ne dan ana son mai da'awa ya rage adadin abokanan adawa ko yaya sai wanda suka zama dole suna dan abokanan adawa ne da dindindin kafirai wannan babu yadda zaka yi kan dole kai adawa da su yin adawa da su kuma ibada ne wala yajidu fikum gilza haka Allah ya su ji ba daɗin ta talake to amma dukkan wani wanda yake karkatacce zaka yi kokarin ka tayar da gwabada sa gwargwadon hali a tafi a yi gyara a tafi a yi gyara a tafi ana tafi ana gyarawa haka ake yi in ba haka ba Allah ya dubo mai huda har gida je duba su bai duba da zai duba sai gida ba da lafiya bai ta shi zuwa ga musulunci ta ko lokacin da zan to sallama da zaka yi girma maki ne to ba zaka girma maki ba akwai kuma lokacin da kai sallama din dan ta bude kofa tsakanin kai da sai ka samu dama faɗa kan dace misali mutane suna zaune suna da dodon su ko suna karta ko samari suna irin wasan su nota lokacin da ka sallama ba kila ba za su ji ka ba sai kuma da suka wuce amurka ina kuma kana sha'awar ka lokacin wasu da'awa suna sun zo sun yi wasa sun gaji lokacin da suka fara kamar da su sun dade suna yi sun fara gajiya daga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa zauna a zauna sunan kina ba ka fille maka ba kina kai wannan shi kenan sai a buɗe kofar hira wannan ne wanda ka da sallama da kai ya baka damar yanzu su saurare ka kina ka faɗa musu wani alkhairi ya amfane su ma'ana dai kai za ka kalli maslaha ta da'awa lokacin da za ka yi kowane irin abu وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال idza aqasa ahadukum falyakun alhamdulillah وليكن له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليكن له يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري وأن حديثي أنكر قولك عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي دن تيمكو ya atishawa fal ya kula alhamdulillah sai ce alhamdulillah wal yakul lahu akuhu dan uwansa da yake shi sai ce da shi yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah lokacin da kai atishawa kace alhamdulillah dan uwanka yace da kai yarhamukallah fal yakul lahu to to shi kuma sai ce da shi yahdikum Allah wa yuslihu balak wannan hadisi bukhari ya rawaito shi وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشربن أحدكم قائما أخرجه مسلم wani hadisi imam muslim ya rawaito manzon Allah ya ce la yashrabanna ahadukum qa'iman kar ɗayan ku kuskure sha ruwa a tsaye an gane ku a wata riwaya ma dake cikin muslim din an ce naha annabi sallallahu alaihi wa sallam an yushrabu qa'iman a wata riwaya zajjara an yushrabu qa'iman manzon Allah ya lazara ya fadakar ya ja hankali dangane da shan ruwa a tsaye to anan wajen shan ruwa akwai na dubba da musulunci mali ya kama da kaɗan ne daga cikin su na farko kar mutum ya sha a tsaye lalle sai ya tsuguna ko ya zauna a nan za ka iya ganin waɗansu hadisai manzo Allah ya sha a tsaye to ƙa'ida waɗansu hadisai aiki suka nuna nan kuma maganar manzo Allah idan aka samu cin karo tsakanin aiki da magana ana gabatar da magana ne bisa da mai aiki dan aiki ya iya yiwa kususiya ne na amma abin da ya magana doka yake bayarwa waɗansu malamai suka ce a'a sai fa in ya zanto akwai larura dan akwai waɗansu ɓangaren hadisan sun nuna manzon Allah ya sha a tsaye ne dan ruwan yana cikin salka ka ga zai kunce bakin ta ya kare bakin sa isa bayan da za a yi salka tana rataye a gidan jikin duniya shi kuma yana tsugune ya buɗe bakin ta ba sai zai zo masa gaba ɗaya ba to kamar haka ne kai wajibi daga jirgin din famfo babu abin da zaka ɗebi ruwan ka sai ka kare bakin ka ga daga tsaye ko a duke baka zauna ba ka tsuguna ba wannan ba kai ne idan ka samu kanka cikin yanayi makamancin wannan amma matukar ka samu sukunin da zaka ɗebi ruwa din ka koma gefe ka tsuguna ko ka zauna ka sha to shine abin da ya kamata kai tunda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace wanda suke shan ruwa a tsaye wanda yake shan ruwa a tsaye da ya san me yake sha da ya gama ka gare a mayar haka ya faɗa cikin hadisin imamu ahmad a wata ruwa yake cewa mafi alkhairi da ɗayan ku idan zai sha ruwa ya zubuna kar da sai zai sha wanda yake sha a tsaye to da ya san me yake faruwa da ba zai sha ba yace sai ɗaya daga cikin ku zai so lokacin da yake shan ruwa din nan mage ko kyan ma ta wuce tsoma masa baki su ya tare ka ce abu zai yi ba wanda zai so haka sai ce to wanda ya fita sharri ya samu kashi ne ke dan lokacin da kake sha a tsaye ka rike kofi shi ma sai zo kare bakin sai ku shata ne ka ba da hadisi duk sai su nuna mana cewa lallai sha a tsaye din nan in ban da larura ya kamata ba sannan mutum ya sha da hannun dama dan sha da hannun sai dan da yake sha sannan idan mutum zai yi numfashi kare numfashi a cikin kofin shan ruwa sai ya dauke kansa sannan ya numfashi a cikin sannan ya sake sha haka manzon Allah ya nuna cikin ya kasance yana shan ruwa cikin numfashi uku sallallahu alaihi wasallam idan ya ruwa ya sha ya sha sha sai ya ajiye numfashi sai sake tsorawa sai ajiye numfashi cikin numfashi uku yake shan akwai hadisin da ya nuna ya halatta mutum ya sha cikin numfashi daya kawai abin da ake cewa in ka kama dole sai ka yi numfashi to farka cikin ruwa sai ka yi sai ka sauke ina fata an fahimta to wannan duk kaga madadi ne sai ruwa sannan abin da zaka sha ruwa din ya zanto ba kofi ne na zinari ba ba kuma na azurfa ba domin duk wanda ya sha kofi a kofin zinari ko na azurfa to shi ba ya haram ke dan manzo Allah ya ce man shariba man labisa al-harira fi dunya lam lam yalbasu fil akhirah wa man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabhu fil akhirah wa man shariba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati fi dunya lam yashrab biha fil akhirah ita dukkan mutumin da ya sanya tufafin alharir a nan duniya a lahira ba zai samu duk wanda ya sanya a nan wurin in bai tuba a lahira ba zai sha ta ba dukkan mutumin da ya sha a kofin zinari da azurfa a lahira ba zai sha da su ba ba na kaza ko tsaron sarwa ke eh dan aikin sahabi ne ga maganar annabi ba za ka kawo aikin annabi guda biyu ba ta hujja kamar ne ba shi nan ko manzo Allah ne ce la yakra banna ahadukum qa'iman kaga la ani ne ga yakra banna ilal mudari inda nuna sauki ta ai magana ta kai وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما ترجم متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga dai sahabin da ya wuce Ali bin Abi Talib yace manzon Allah yace idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sanya takalmi falyabda bil yamin to ya fara da kafar dama wa idza naza'a idan ya nufin cewa falyabda bil shimal ya fara cire kafar hagu wal takun al yumna awwalahuma tun'al dama ita ce farkon abin da ake fara sawa wa akhiruhuma tunza ita ce karshen abin da ake cirewa za ka fara sawa sai ka fara sa gafar dama sannan hagu in ka tashi jira ba sai ka fara cire gafar hagu sannan dama a ƙarshe wannan shine da zai sa ka kalli eh sai to ai guda wannan hadisi tunda sun sai mutum ya gyara amfanin jin hadisi kenan ai yanzu kowa ne ya gane kiyaye insha Allah وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا من ذا الله لا يمشي أحدكم في نعل واحدة كلمة يريد تفعل تاكلمي لا أصعب لك من hancin takalmin ka zai cire sai ka rika tafiya da takalmi ɗaya a kafa yace manzo Allah ce kar kai tafiya da kafa da takalmi wani ɗaya wal yul'ilhu ma jami'an ko dai sa duka biyan أو يقلع ما بيقول كل شيء صدقة وأتكلم من رواية لا إمام الطحاوي مسلم الآثار يعنون الشيطان ليك تفير تكلمك فتاة لا تسأك هنو an gane ku kaga shaitan ke sha a tsaye da haka aka hana ku sha a tsaye shaitan ke tafiya da kuma gaba da haka aka hana ku shaitan ke ci ko ya sha da hagu da haka sai aka hana ku ci ko sha da hannun hagu ma'ana al'ummar musulmi ana son ta zanto ba kwaikwayo take a wurin wani ba cin gashin kanta take cikin tsare-tsarenta da ta'adunta وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيانه عبد الله بن عمر يقول من الله يأتي الله بايا كلن دكا من إذا تفافل فدن تاكما إذا تفافل تاكا فدن تاكما يجاري ذا هركسا سوي جاون ذو هركسا Allah ba zai kalle shi ba idan ko bai ja kasa ba amma ya wuce kasa da idan sawu to za a yi masa azaba gwargwadon yadda ya sauka da haka haramun ne dai tufafi na namiji idan ya sauka kasa da idan sawu amma za Allah ya ce ma asfala min al-izari tahta al-ka'bayn fa fil nar duk abin da ya sauka kasa da idan sawu cikin tufafi to fa fil nar yana cikin wuta wadansu sun dauki wannan hadisin da ya nuna wanda ya ja dan takama ko dan girman kai sai su ɗauka ta idan mutum da ba da girman kai bane ya sauka kasa da samu babu laifi su kwani san ne ko ne da ba kuma hukunci biyu ne ko ne da ba wanda ya ja ta wannan sa kasa ya fi tsanani in ya yi dan girman kai gashi nan nan yanzu nan na ilai wanda ya kasa da idan sawo ko da girman kai ko babu girman kai fa finnari shi ba ce na yanzu nan na ilai ba fa finnari ma'ana khafa azaban nan za azaban ta ta kai wancan ba amma dai suna akwai azaba akwai tsoron zuwa ce an gane ku mata da aka ce su ja ta fasin su a ƙasa maza kuma su ɗanye da su mu wasu maka rinta maza suke ja a ƙasa mata kuma suka ɗanye da su ka baddala lalle zai ja da mu kaunan zairin da zai kira da ke da ƙarshen mu khalafa ke fito na fito da abin da Allah ke ko za ka babban malami da zai gasa kasa babban malami wani ma malamin su da yana ga wanda sa kasa yana zai bukatar fantano yana gasa kasa wallahi lokacin muna karatu a Saudiya da wadansu malaman sunna suka je aikin haji wato muna ga kunyar mu nuna su wani irin abokanan mu dalibai yan wadansu kasar saboda idan mun ce malaman sunna ne su yan bid'a saboda su ranjin ka dawa da wannan ka yayi kasa za ba san bid'a ne kawai ba san hannu suna da wani ruwa kasa wannan cikakken dan bid'a ke ramzin da dan bid'a a gaisa wanda sa kasa Isra'il kuma idan kana duba littafin shekul islam da yana ba da siffar yan fi'a inda suke kamanceceniya da yahudu daga ciki akwai sakin hannu cikin sallah na biyu akwai jin tufafi a ƙasa na kaza haka duk zaka gina ta siffanta sai da yau wadansu ahlus sunna ne suke wannan a wadansu galukan Allah ganar da وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله هذا كان تقول النواة أخرجه مسلم وعن أبو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل واشرب وانبت وتصدق في غير سرف ولا مخيلة ومخيلة manzo Allah sai ka ci ka sha kul wasra ka ci daga halal ka sha daga halal wal bas ka daura tufafi na halal wa tasaddaq in sadaka su zai rufe ba tare da yin almubazzaranci ba wala makhila ba kuma tare da yin alfahari ba ko takama wa ko mutane a tare da Abu Dawud wato kaza mai kaza ne ke wa allakahu al-bukhari imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi hadisi ne mu'allaq mun san bayani kan hadisi mu'allaq باب البر والسنة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينفع له في اثره فليصل رحمه اخرجه البخاري وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه باب البر والسنة imam bukhari yana da babin irin wanda a cikin littafin sa babul birri wa sila babin da yake magana akan kyautata wa mutane wa sila da kuma sadar da zumunci an taɓa hadisi da Abu Hurairah yake manzon Allah yace man ahabba an yi gusafa lahu fi rizqihi wanda da yake so a yalwata masa arzikin sa wa yunsa lahu fi asarihi a dinkirta masa kwanakin sa falyasul rahimahu to yake sadar da zumunci ta da zumunci mabudi ne na a yayi wata ba dukiyarka sannan kuma a ƙara ba wani adadin kwanin waɗansu malamai suka fassara cewa wannan albarka ce ake sawa a cikin kwanakin sai da ka rinka yin ayyuka da alkhairi a lokaci kankani kaga abin da kai cikin yini daya wani wanda ba kai ba bai samu albarkar lokaci ba sai da yini biyu ko hudu ko biyar ma bai yi shi ba to kamar an ƙara ba kwanakin ka kenan ma'ana kana yin abubuwa masu yawa cikin kankanin lokaci albarkar lokaci haka waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce a idan an ce a kala kwanakin ya daga Allah ne ya baka shekara saba'in ka sadar da zumunci ya kala ma goma sai ne ce dan me yin wallahu ma yasha'u wa yusbit wa inda yin mulki ta Allah yana shafi abin da ya dama ya tabbatar da abin da ya dama fa amin ma yajid ne an gane ko ya riga ya tsaro yanzu ga saba'in an baka in ka sadar zumunci ga kuma ƙarin goma sai ka ba zumunci ka ga goma ka tana nan ba wai canjawa aka yi in ba ta sada ba kuma zama yin kuma tana nan gurin ma'ana dai sadar da zumunci yana sa a yalwata mutum arziki kuma a kara masa kwanakinsa a kharjahu bukhari malam yayi lamba a gasa ko yun sa'a an yu'akhkhar abinda ake nufi yun sa'u lahu za a jinkirta masa wa athar ai ajaluhu ajalin sa kenan ajalin sa shine atharhi ai wa an yusa lahu fi atharhi a jinkirta masa kwanakinsa ko kuma ajalin sa wa ma'anahu anna allaha yubariku lahu fi umrihi bit tawfiq ila ta'ati وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة abin nufi Allah zai sa masa albarka a lokacinsa ta hanyar gamdakatar zuwa ga ayyukan da'a da kuma raya lokacinsa da abin da zai amfane shi a lahira wa siyanatihi an tabihi da kuma zai rika tsara lokacinsa ba zai tozantar da shi ba sai zai ridali cikin abin da ba amfanin lahira ba fa yabqa ba'da hujjatul jamil bayan ya mutu sai ya samu ambato kyakkyawa fa ka annahu lam yamut kai ka ce ba bai mutu ba ana ta labarinsa da labarin ayyukansa wa min jumlati ba yahsul lahu min at-tawfiq yana daga abin da zai tabbata ga dan adam na gamdakatar idan yayi wancan al-ilmu alladhi yantafi'u bi yuntafa'u bihi min ba'di sai Allah ba shi ilimi da zai yada shi kuma ai ta amfana da ilimin bayan mutuwarsa wa sadaqatu jariya sai Allah ya sa kuma ya sadaka jariya bayan ya mutu ana amfana da ita wal khalaqu salih ya kuma samu dana da shi ne al khalaq Allah ne ko hadisin Jubair bin Usayd yake manzo Allah sai la yadkhulu jannata qati'un mai yankewa ba zai shiga aljanna ba imam ibn hajar yace ya'ni qafi rahim ma'ana yana nufin mai yanke zumunci manzo Allah yace mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi muttafaqun alayhi wa an mugira ibn shu'bah anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه وتعطي حكمة أتكلم زن ثم زن الله صلى الله عليه وسلم كذا سجعي لي أما لكنه سجع غير مكسور وغير متكلف فيه karshen kalmomi ne da kariya da harafi daya amma ba irin wanda mutum kakale ba haka yazo afwan a cikin zancen manzon Allah ba tare da ya tsaro shi ba inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat Allah ya haramta muku saba wa iyaye mata me yasa kace iyaye mata ai har mazan ma haramun ne saba musu to amma girman haƙƙin uwa mace ya tsare girman haƙƙin uba namiji shi yasa manzon Allah yake cewa ka kyautata mahaifiyarka ka kyautata mahaifiyarka ka kyautata mahaifiyarka ita sannan ko mahaifiyarka dan haka yana da girma kwarai da kuma kuna sanar da hadisi da makaranta a baya wata gwara Allah da suka rabu da mijinta suna da ƴaƴa mijin ne zai karɓe dan ta je ta kai ƙara wajen manzon Allah tace wannan dan nawa ciki na ita ce da kansa kinyoyi na nan ne da kanan da yake zama nono na kuma nan ne abin sansa yanzu ko bayan ne ya da ubansa ya zo yana son zai kwace shi sai manzo Allah ce a bai halatta ba an ce a hakku bihi ma lam tanki ke kika fa tun tun kirge danki mutakar dake aure ba mun karanta wannan a baya duk wannan abin da ke nunawa lallai uwa tana da girman haƙƙi akan ɗanta akan ƴaƴanta kuma lallai ƴaƴa ya kamata su san da wannan wa wa'adal banat Allah ya haramta muku binne ƴaƴa mata irin wanda mutanen jahiliya suke idan an haifa mutum ƴa mace je binne ta da rai wa man'an wahat Allah ya hana kurowa da kuma roƙo man kai ya dan kasa ba za ka rike har kuma kada kanta ne kawo wato ga kudai na ruwa ke Allah ya haramta muku wannan wa kari halakum qila wa qal ya haramta muku jita jita shine qila wa qala wa kasrata su'al da yawan tambaya abinda ake nufi da yawan tambaya irin tambayar da ba don ka fahimci addini ba sai dan ka nemi kule ko wanda ka tambaya ko kuma wato tambayar da in ka jahilci abin ba zai cutar da kai kuma in ka san shi ba zai amfana da kai ba kamar da muke samar da misali a nan wa ida'at al-mal da kuma tozantar da dukiya wato a kashe dukiya cikin abin da baya da amfani shine ida'at al-mal muttafaqun alayh وعن عبد الله بن عبد الرحمن او عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وما حديثي أنكر أنسي دقى عبد الله بن عمرو بن العاص yace manzon Allah ya ce yarda Allah fi rizal walidaini yarda Allah tana cikin yarda iyaye guda biyu ma'ana duk wanda ya iyayen sa da'a biyu har kuma suka yi da shi to Allah zai yarda da shi wa saqata Allah fi saqata walidaini wanda ko biyu ruhun hali da iyayensa suka yi fushi da shi to tabbatar Allah ba zai fushi da shi wannan hadisi imam turmudi ya rawaito wa sahahu ibn hibban wal hakim ibn hibban da hakim kuma suka inganta shi haka amma dai da yadda bincike na nuna mun yazo da wannan fasi daban da wannan amma dai dai ma'anar tana da yana cewa ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatul rabbi fi sakhatil walidi duk dai ma'anar tana kowa daya hadisi ne ingantacce sahihi ne وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يمر عبد حتى يجيب لجاره ما يجيب لنفسه. ولا حديث غير يا سيدي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك ثم اي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك متفق عليه عبد الله بن مسعود يقول لك من الله أي الذنب آدم شكل الله فكا ولا يفجر ما الذي يفجر yace sai da Allah ce an taja alim billahi bidda wa huwa khalaqak kaza ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah ne kadai ya halice ka shirka ba abin da yake ba dan haka Allah baya gafara idan mutum ya mutu da shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha thumma ayyu sannan wanne قال أن تقتل ولدك ككفي ɗanka خشية أن يأكل معك kawai dan kai ta abincinka kana ganin ta zai kama talauci tun kashe shi irin yadda mutanen jahiliya suke sun ba ayyu sannan wanne kana an tuzani bi halila tijari kace zaka yi zina da matar makwabcinka daga cikin makwabtaka akwai aminci kuma ka nemi matarsa to wannan yana daga cikin laifuka kun ga yadda waɗannan wanda hadisi kawo laifukan nan guda uku shirka da kisan kai da zina sai Allah ya kawo su cikin sutur furqan cewa mummunai ba sa yin a cikin sufar ibadur rahman الذين يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هل يرى ان الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يظلمون ومن يفعل ذلك لك عصامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب بل ذاك الحديث إلى كفي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه muttafaqan alayhi manzon Allah yace yana daga laifuka masu girma shatamin rajulin walidai mutum ya zagi mahaifansa an gane sai aka ce shi hal ya subbar rajulin walidai zai iya yiwa mutum ya zagi mahaifansa abin da ɗaure ce mutum ya zagi mahaifansa kana sai manzon Allah ce na'am zai iya yiwa ya subbu adar rajul ya zai zagi uban wani sai sun da rajula a zafi sai wannan din ya zagi mahaifinka kaga yanzu kaji gawa zagi mahaifinka kamar kai ne ka zagi mahaifinka da kanka wa yusubu ummahu sai ya zagi mahaifiyar wani fa yusubu ummahu sai wannan din ya zalama kan mahaifiyarka kaga yanzu kai ne ka gawa aka zagi mahaifiyarka kenan ashe kenan duk mutumin da yake son kar a zagi mahaifinsa shi ne kare zagi sai kame gaba to yana sai mu dakata haka abinda muka faɗa game da dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya sai mu za a zauna dan jamba a guje ba dan koyar ba saboda ba a haka bane ba gani ba hukunce hukunce hukunce hukunce hukunce sun fi wahala wanda ba su da wahala dukkan su tambihat ne haka kafifa insha Allah sannan kuma muna son daidai da yadda za a yi insha Allah muka cewa juma'a ne za mu sauke saboda asabar da lahadi da yi tafsir insha Allah bana kira sallah
malam adamu aminu a wajen ajiyar makaranta wani maganin maganin Allah a cikin
musafaha ba haramun ba ne ba mutum ya yi musafaha da wanda ba musulmi ba sallama da ba shi yi ba musulunci saboda musafaha da ita addu'a ce cewa mai ya su ne ba alfarik cewa tun da an hana sallama kuma hana musafa ya zama kiyasi ma alfari
da fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara wa malam fahimtar alkurani mai girma malam tambaya ta ita ce shin idan aka samu gwamna ko dan takarar shugaban karamar hukuma idan ya yarda a zaɓi kafiri ya shugabance shi da al'ummarsa ya halatta mu mutanen gari mu zabe su
ita kuma tana alaƙa da abin da muka cikin karatu ba sa ta zanto ita ce ta karshe akwai dan wani ya rubuta cewa ya kamata a faɗakar kasancewar muna cikin muharram yau kuma takwas ga wata ko gobe tara ga wata da jibi goma ga wata wanda akwai azumi a gobe da jibi duk gaba ɗaya azumi ne wanda yake mai falala dangane da azumin goma ga wata shine ranar ashura kenan wanda kafin a fara azumin ramadana ma sai aka fara shar'antawa wanda Allah ya zo Madina ya samu Yahudawa suna yi yace saboda mai suke suka ce saboda ita ce ranar da Allah ya cece annabi Musa ya halakar da kuma Fir'aun sai manzo Allah ya ce nanu hakku bi Musa din mun fi ku kusanci da annabi Musa dan ka yanzu ranar Ashura kuma umarni ayi shekarar karshe da zai bar duniya sai ce idan Allah kai shekara mai zuwa za mu azanci tara ga wata da kuma goma ga wata dan mu saba yahu to sai kasance Allah bai kai shi wannan shekarar ba kuma ya zo cikin hadisin muslim ya ce mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da aka yi cikin dare ya ce kuma mafificin azumi bayan ramadana shi ne azumin da aka yi cikin watan al-muharram wannan hadisi ya zo cikin muslim da wannan um, da haka ya kai fadalar wannan azumi na tasu'a da ashura wato tara da kuma goma ga wata da haka gobe insha Allah na mutasir azumi jibi ma haka kuma ya kamata kowa je kuma ya hori iyalinsa waɗanda suke da ikon za su yi su yi ma'ana waɗanda suke da cikin halin tsarki ba wajibi bane idan mutum da yau ba za a ce ya yi laifi ba amma kuma zai hasarar lada wanda yake mai girma kwarai da gaske da haka yana da yana da kyau gobar don mu tashi da azumi in ma za mu zauna mu sha ruwa gaba ɗaya zai kyau ina ga akwai wata shekara da muka taɓa tsara za mu zauna mu sha ruwa gaba ɗaya kuma aka yi ruwan sama ruwa da aka yi kuma ni ne ban da lafiya na manta da ɗaya daga cikin biyu ya faru ala kulli halin da gobe akwai azumi da kuma jibi insha Allah wanda ya samu ya zo nan ya sha ruwa to wanda ya sha a gida sannan ya taho shi kenan za mu sha ruwa mai magarib ko mu ci gaba da karatun bulugul maraba insha Allah ku jibin ba kuma haka
ina matsayin gaisuwa tsakanin namiji da mace wato uh, waɗanda ba muharramanta ba da kuma waɗanda sun kasance muharramanta kuma musamman a kan titi wanda kaga tambaya ce mai kyau ita take da alaka da darasi tunda an yi magana mutum ya sallama shin wajen sallama ya halatta mutum yawa mace sallama ko ya halatta ita mace ta yawa namiji sallama ya halatta ummu hali ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana wanka ma yana ban daki tace assalamu alaikum manzon Allah ce wa alaikum assalamu ya ummu hali wa alaikum assalam ya ummu hali haka ya nasarta da haka imam bukhari ya babu akai cikin al-adab al-mufrad shin namiji na iya wa mace sallama ko mace ta iya wa namiji sallama an fahimta ko ya kuma yi wani babin ya kawo wani hadisin daban cewa idan manzon Allah ya samu mata yakan yi musu sallama ne ta hanyar ishara da hannu ya musu haka ya sauke hannunsa sallallahu alaihi wasallam dan haka dai idan kai wa mata sallama kai namiji ba kai laifi ba za su amsa sai wa alaikum salam haka so ma idan mata suka yi wa namiji sallama ba su yi laifi ba abin da yake zai zama akwai tuhuma shi da sai mutum ya kauce masa ina ba ta an fahimta idan akwai tuhuma sai mutum ya kauce kamar matar an san sa mutum da kirki bace ba kai kuma an san ka mutumin kirki ne a ganta a wancan salamu alaikum to kaga nan gurin wanda ce a me kuma yawa wata sallama ko ita ba idan akwai tuhuma sai mutum ya kaucewa tuhuma saboda kare ba da dama zargi ya shiga amma haka mata suna zaune assalamu alaikum ka san da kanka ka wuce wa alaikum assalam ka kauce abin ka babu komai a kai
malam ne in ga Eh?
wannan a musafaha ba zai maga- fusa- musafaha da mace ba sai in muharrama ta ce ko matarsa ko muharrama sa amma yana daga cikin a, hadisi abin da ya tabbata da cewa manzo Allah hannunsa bai taba taba hannun wata ya mace ba sai matarsa tun da yake sallallahu alaihi wasallam ko da mubaya'a da aka ce yayi da mata da shi yayi da maza maza bayan yayi waya zai ba su hannu amma mata kuwa bai ba su hannu ba har hindu take cewa ilimi da kawai magana da yabu da kai mana ba ba na maza kayan musu ba a tare da muka hannu mu kuma kayan magana ne Allah ya firkina wa la yajrina wa la yaqtulna dun mana cewa eh mun ji mun ji ko baka zama hannu ba sai manzo Allah ya kalle ta murmushi yace maganar da zan yi wa guda ɗaya daga cikin ku in ɗari ne ma haka dai daidai take je a wajen ba wani magana mika hannu inni la usafihu nisa yace ni ba na musafaha da mata sallallahu alaihi wasallam malam ne ne ingancin wannan hadisi kuma dan Allah cikin wanda littafi za a samu hadisi shine farraqu baina anfasir rijal wan nisa farriqu ni na taɓa ganin shi a cikin littafin ihya sunna ko da wani littafi da mata ba ba san ingancin su ba eh na taba ganin su ce eh amma ingantacce ne ta shi ne abinda su suke tambaya ba sai ingancinsa ba sai wani bincika ke
malam ina so a min cikakken bayani akan shiga ciki wanda ake yi a ranar goma ga watan ba ya da asali cikin addini bida ce ba ta da asali cikin addini
ne ce sai ranar cika ciki mutum da yawan ilwata gidansa shi ma za a ilwanta masa a aljanna wanda ya yi kaza za a yi kaza wanda duk labarai ne marasa kai- marasa asali cikin addini ba wani shiga ciki ko a ci abinci a koshi a sai sa ka kwalle a ido wani zan ayi rubutun sukan shekara a yi rubutu a katon masaki a yayyanka albasa a ciki ana ɗiba nudayi nudayi al'adu ne duk gasu dai ba su da asali cikin addini na'am
wanda ya ce ne hukuncin masafara tsakanin da da mahaifinsa
addini ne wanda ya dace manzo Allah ce duk wanda ya ba ɗan'uwansa hannu suka yi musafaha an gafarta musu kana san gafara kai da mahaifinka sai kai musafaha al'adar da rubuce kila baka bada dama ba amma addinin musulunci ya yarda tun ya musafaha da mahaifinsa ka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ka bashi hannu ku gaisa an gafarta musu akwai cikin sahabbai na jin anas dan malik ne har sayan turare yake na musamman da safe idan ya wanka ya shafa a hannunsa dai idan an yi musafaha da shi a ji daɗi saboda musafahar addini ce saboda haka ya kamata mutum ya lura wannan
malam ya sallama bayan in an fito daga masallaci wato inganci ban gane ya mutu daga masallaci kamar a misali an idar da sallah an fita a wani sallama mona eh ba kun haɗu bane ba kai kana nan cikin jera wajen kuka haɗu ya halitta kai masa sallama assalamu alaikum wa cewa alaikum salam ba sa haɗu kuma tafiya bishiya ta jira tsakanin su a gasar mai da sallama
ya halatta ahlus sunna yayi wa dan shi'a sallama ko bai halatta ba
idan mun ɗauki dan shiya a matsayin fasiki ko dan bid'a wanda ke ko shakka ba dan bid'a ne cikakkiyar bid'a ko to a ra'ayin sa sanin zaka suna ganin baya da kimar da zaka yi masa sallama sai dai in mun faɗa kamar yadda muka faɗa da cikin karatu yawa akwai maslaha ta ka jawo shi kan tafarkin suna ka kautar da shi daga kan shi'ancin sa da yake yi
to malam yaya masu irin manyan carbin nan mai laya za ka iya masu sallama duk da yake da waɗannan duk da yan bid'a ne ai. da yan bid'a ne da sarki babu shi cikin addini asalin sarki daga addinin buda ne da yahudanci waɗannan addinan guda uku da addinin buda da addinin yahudanci da kiristanci duk suna da sarki sai musulmai suka karɓa a wajen jahilan musulmai kenan amma babu shi a musulunci kwata-kwata za a gaba yana yana suna su baji gida guda za ka yi shi to ba da mutum yanzu ba suka zo suna har mai kwaya dubu na wanda ake wurdi da shi da daddare a sharfa masa turare na kiran aljanu kaga ba da asali cikin addini manzo Allah ce da mutum zai kirka tasbihi illa da ya zo su la'amma sannan mutum da katun yau mal kiyama ya tsin za su masa shi da ranar tashin kiyama
malam don Allah ka taimaka ka yi nasiha akan haƙƙin makwabtaka
hakkin makwabci mai girma ne tunda manzo Allah cewa jibril ya rushe baina bin wasiti game da makwabtaka har sai da na tsammanin makila